assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ce malam menene hukuncin maimaita wa mutum ta'aziyya ba sau ɗaya ba ita ta'aziyya rana shi ne kuma addu'a ne da ka ba laifi don kayan mutum ta'aziyya yanzu ka daɗe masa wani lokacin ma ka daɗa ai rana shi ne ba za a ce wai sau ɗaya za ka rarrashi mutum ba in kai sau ɗaya ka ɗauke nauyi amma don ka ƙara masa ka masa addu'a wannan babu illa a ciki kuma ku rinka yin ta'aziyya saboda yana ƙara zumunci tsakani duk wanda aka masa mutuwa ka je ka masa ta'aziyya yawanci yana daga cikin abubuwan da mutane ba sa mantawa a yau shine mutum a masa mutuwa ya ga kowa ya zo ya masa ta'aziyya amma kai baka zo mutane suna riƙe wannan a cikin zuciya wata ran fam za ka ji ya fashe ya ci hama wane ai wane maƙiyi ne gare ni wane wane da wane na ya mutu abu kaza na ya mutu har yau bai zo min ta'aziyya ba to kaga ƙin zuwa ka yi wa mutum ta'aziyya akan jarrabawa da ya samu ta mutuwa zai iya yanke zumuncin da ke tsakaninka da shi da haka ta'aziyya fa babbar aba ce wani bai zai ma magana ba wallahi bai zai ma har duniya tashi bai zai ma magana ba amma fa ka fita a ransa kuma ba wata masifar da za ta same ka wai ya tausaya ba saboda shi ma bala'in ya same shi baka tausaya mai ba me yayi zafi bala'i ya samu mutum irin na rashi na mata ko uba ko ɗa ko ɗan uwa ka kasa zuwa ka ka masa sannu to yawanci mutane yau muna da irin wannan kurakurai shagulgula na duniya wani ba wai dan kiyayya yake ba kan uzurkan sun masa yawa bai je ba kuma bai aika ba kuma bai buga waya ba gani yake a ai abin ma ya dade an manta wallahi ba sa manta kuma bari gaya muku yana daga cikin abubuwan da mutane suke haddacewa su rike in mutum dubu ne suka zo suka mai ta'aziyya galiban yana rikewa a cikin dubun nan in ɗaya bai zo ba a anguwarsu zai ce ai wani bai zo min ta'aziyya ba kuma bai zai bada uzuri ka zo ka gaisa da wasu ne shi ba gaisa da shi ba kamar ɗaurin aure ne duk wanda ya zo ɗaurin aurenka kuka miƙa hannu kuka gaisa da shi kwakwalwar ta haddace wanda kuma bai zo ba kuna haɗuwa zaka ce baka zo ɗaurin aure na ba ba zai ce ai mutane sun yawa na zo a ban ganka ba ku rinka gane wannan siyasa ta rayuwa kuma da shi ne ake samun zaman lafiya a tsakanin yan uwa daman ba wani abin da za ka yi mutum yanzu me ya saura ne ma Allah na tuba astaghfirullah me ya saura irin in bala'i ya samu mutum ka masa jaje in alheri ya same shi kai mai farin ciki shikenan kai ba daukan nauyinsa za ka yi ba ciyar da shi za ka yi ba komai ya tsare maka ba ba wani abu ba a yi zaman lafiyan ai yana da daɗi amma mutum ya ɗauki girman kai kana ta rayuwa cikin mutane amma duk shagalin mutane ba ka shiga kai dai ba za a zo ɗaurin aure ka je ba kuma ba za a ganka a wajen mutuwa ba amma kuma za a zo naka ɗaurin auren ko naka ko na diyarka ko na ɗanka to kuma za ka buga invitation kana gayyatan wa kai da baka zuwa na mutane ko mutuwa kai ba za a yi mutuwa ka je ba zuwa ta'aziyya yana maka wahala zuwa jana'iza yana maka wahala to ranar da tsohuwarka ta mutu kuma za ka fito da gawanta wa kake so ya zo tsaya maka akan gawanta mutane me yasa ba sa kansa lissafi ai babban mutum ne shi ai mutum ne mai matsayi yana babbar unguwa sai ka fito daga unguwar ka tafi can unguwar talakawa da basifar ta same su ka musu taziya duk girman gidanka duk waccar unguwar da kake zama ai unguwar ba ta iya tsarkake maka mamacinka duk ya fito da ita za ka yi in dai gawa ne sai ka nemi taimakon wani dole baka isa ɗayarka ta mutu ka goya ta a bayanka ka je ka binne ta kai ɗaya ba an taɓa yi ashe dan adam yana buƙatar taimako nan uwan shi da haka ka kyautata ka kyautata wa kanka in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha ku kula fa akwai mu'amaloli na yau da gobe da mutane suna mantawa da shi kuma yana ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakani sannan kuma in ta kuskure yana iya lalata alaƙa a tsakani wannan ya ce da Allah akwai hadisin da ya tabbata cewa sai mutum ya yi shekara arba'in zai waye wallahi ban san shi ba kenan duk wanda bai kai arba'in ban ya mutu ba gida zai ne kenan to kuma dai gashi kuna ta dariya turo annabawa da ake yi a shekara arba'in ba yana nuna haka ba ne tsari ne na Allah yake turo su da hikimomi da malaman musulunci suke ta bayani amma ba yana nufin duk wanda yake bai kai shekara arba'in ba gidaje ba ne ba sai dai ana cewa nunar hankali da fahimtar rayuwa sosai shekarun suna taimakawa mutum ka ga in ya kai shekara arba'in din ba lalle ya rinka tasarrufi irin na yara ba amma shi ma fa ba duka bane dan akwai mai shekara hamsin ɗin da in ya zo tafka maka hauka za ka ɗauka ɗan sha bakwai ne Allah gane da da ƙarshe ina amfani da wannan dama ina tunatar da 'yan uwa samari matasa 'yan Najeriya kullum muna gaya muku muna karantar da ku addini don ku samu rabo a lahira kuma muna koya muku yadda duniyar taku za ta yi kyau don in ta yi kyau ita duniyar tana taimakawa wajen mutum ya ƙara bin Allah in mai rabo ne malami na sunna mai dawa kullum yana kulawa wa mutane lahirarsu da duniyarsu haka da awa take mun yi ta bayani tun kwanaki cewa matasa dukkan ɓangarori na jami'an tsaro na ƙasan nan ku rinka shiga ku sai fom ku cike ko da ba ku da gata ku bari ku gaya wa Allah shi ne gatanku ya taimake ku kuma zai taimaka muku soja ne ɗan sanda ne custom ne immigration ne duk wani aiki na ɗamara da ake ɗaure ƙugu ake saka hula ake sarawa waɗanda suke riƙe da tsaron ƙasar civil defense ne hunters ne wa, wa duka ku rarrabu ku shiga muna gaya muku wannan ne saboda gobe ba ku san yadda ƙasar za ta kai ba to har yanzu muna da jaddada muku saboda yadda ƙasar nan take tafiya yana jiye mana tsoron musamman mu matasa musulmi yan arewa shekaru masu zuwa su zo mu zama bayi babu mu ana juya ƙasar muna kallo babu mu kun ga yadda ake gudanarwa duk wanda ya samu dama ɗan uwansu yake kulawa da shi ku kula ba ba ku gane ba har yanzu yanzu fa yawanci mutane azumi ake ta yi a zuba ido saboda da ka zo duk abin da kake tsammani sai gaba kai bane ma'aikatu da yawa sai ka ga an zo an bada a baka takarda a ce kawai kai ritayar dole akwai su jaridu duk suna bugawa a baka takarda a ce kai ritaya za a baka albashinka na shekara kaza in ba ka yi ba to ka jira duk abin da zai same ka kai ka jiyo wallahi a yanzu haka akan manyan akwai manya-manyan ma'aikatu a ƙasar nan da haka aka yi wa ma'aikata sun yi kuka sun fada sun fada ba wani sanata ba wani ɗan majalisa ba wani gwamna ba wani kaza da ya bi musu kadu ya ce wannan abin zalunci kuma akwai waɗanda ɗin aka sallame su a dole ba tare da sun yi laifin ko sisi ba saboda ana so su tafi an ga 'yan arewa ne yawanci su tafi in sun tafi sai a kawo wasu a canja da su ga muguwar tiransu ba sai a ɗebo ku an gane da sunanku da indijin ɗinku da state ɗinku da waye sai a ɗebe ku a muku muguwar transfer a daddanna ku wasu wurare da rayuwarku tana cikin haɗari sai a ce ba sa son wahala in an tura su za su bar aikin kuna barin aikin sai a yi mai sai a yi abin sai a canji kawai replacement ke cewa wani an mai transfer ya yi zuciya ya ce ba zai je gari kaza ba shi kenan ka kori kanka sai a canja ka wallahi yau haka ake yi a ƙasar nan da yawa ina faɗin wannan ne saboda wallahi shugabanninmu hada da sanatoci da gwamnoni da 'yan majalisa da sarakuna da duk wanda yake da dama ya magana zaluncin da ake a ƙasar nan idan ba ku yi magana kuka gyara ba Allah bai zai kyale ku ba za ku ji daɗin mulkin ku ba wannan kuma is common kowa ya sani tura kuri kaza saboda kawai an san cewa hanyar kaɗai da za ka bi ka je wurin haɗari ne su ma 'yan wurin ba fitowa suke ba kai ma ya za ka kai kanka wurin duka ana yi a ƙasar nan amma ma'aikata ba su da 'yanci ba su da wata ƙungiyar da za ta nema musu kado duka to ga ci bayan da yaran mu suke da shi akan waɗannan ɓangarori su manta da gobensu ƙasan nan taku ce nan da 'yan shekaru najeriya nan ko matasan nan taku ce in ba ku shiga aka yi da ku ba wallahi a zo baƙin ciki sai ya kashe ku kuna ci kuna gani kun cuci 'ya'yanku da tattaɓa kunnanku da ƙananan yaran nan masu tasowa wallahi ba su da rabo ka shiga watakila ka zama shugaban sojoji nan gaba shiga watakila ka zama shugaban 'yan sanda nan gaba shiga ko baka zama shugaban kaza ba ai a baka wani ofis da zaka bada gudunmuwa yanzu abin da nake so ne magana da shi a takaice shine wannan ma'aikata da kungiya da muka taba bayani shekarun baya na hunters din hunters akwai wasu abin nan masu damara na hunters da aka bude masu kaya ruwan ƙasa da ko jaji-jaji haka kamar aka samu sunan hunters mafarauta da uniform ɗinsu suna training da shugabanninsu muka ce wa yaranmu su shiga saboda mun bincika a kudu sun daɗe suna rijista suna shiga suna shiga suna shiga suna shiga tuntunin suna suna sun farga haka aka yi civil defense muka yi ta ce mutane ku shiga ku shiga ku shiga ku shiga yau ga civil defense mutum ya zo da kudinsa ma yana nema ya shiga ma abu ya gagare shi haka hunters din nan yara muka cewa ku shiga ku shiga yaran mu yan Najeriya matasa musulmi yan arewa ku shiga saboda muna da lissafin alƙaluman waɗanda suke ciki a kudu suna da yawa ninki ninki ninki ko haɗuwa ba za a yi ba da yan arewa a ai kungiyar ba ta rijista is not recognized by government is not kaza sai gashi a disamba nan da ta gabata an kawo bill a majalisa an yi approving an yadda da wannan kungiya ita ma ta zama ɗaya daga cikin jami'an tsaron Najeriya da albashi mai kauri wanda albashin su ma ana tsammanin ya fi wasu daga cikin jami'an tsaron 'yan ɗamarar yafi waɗannan wanda kuke rena kun ki ku shiga yanzu duk abin da ya shafi harkar daji a ƙasar nan an danka musu kula da harkar daji noma gaba ɗaya kiwo gaba ɗaya yana hannunsu duk kula da harkar noma da kiwo da harkar hada-hadar daji da arzikin da ke cikin daji da kula da itatuwa da abin da ya shafi mining duk harkar mining yana hannunsu gwamnati ta canza musu suna aka mai da su Nigerian Forest Association Services Nigerian Forest Association Services in ban yi kuskuren faɗa ba ma yaran wasu ma sani ba yanzu binciken da na yi a jiha ɗaya a arewa a kudu suna da waɗannan jami'an tsaron Nigerian Forest Association 'yan hunters a da kenan jiha ɗaya wanda bata kai rabin Kano ba suna da mutum dubu goma sha ko bakwai ko biyar amma gaba ɗaya kano duk kano gaba ɗaya ba su fi dubu biyu ba wannan kano fa ita ce babbar jiha a arewa da wayayyu da kaza da kaza ina ga kaduna ina ga bauchi ina ga yobe ina ga maiduguri to kuma yanzu an aminta da su za a samu su salari mai ƙarfi kuma an ba su abubuwa na kudade a ƙasa ba yaranmu yanzu alƙalamin da aka lissafa tamanin bisa ɗari gaba ɗaya 'yan kudu ne a cikin ma'aikatan 'yan arewa gaba ɗaya ba su wuce ashirin ba tamanin bisa ɗari wannan hontas ɗin dai da kuke gani don haka ina kira gare ku ku yi maza wallahi ku je ku shiga tun kafin su ji wannan bayanin da na faɗa ku yi maza ni na sani wallahi ban san don Allah ne amma saboda ni ban sani ba ina tausayin samarinmu matasanmu da kuma wani lokacin rashin wayewarsu da hangen nesa gobe yara da yawa na basu da kuɗi na wallahi na basu kuɗi na ce ku je ku shiga ga fom ku siya ku shiga ku je ku siya ku shiga ku shiga ku shiga ku shiga yau gashi duk wanda yake cikin wannan kungiya da rajistar sa ya zama kadara albashi kar za a fara sake mai yanzu biliyoyin kuɗi ne za a yi fasin a tura musu a ma'aikata abin da su amma waye zai ci kuɗin yan kudu mu yaranmu suna nan a bakin titi suna zaune sai siyasa ta zo 'yan siyasa musu ɗebe su su koya musu suka da sara da ƙone-ƙone duk abu na ci gaba mu kasa samun suwa za su wayarwa da samarin mu kai su shiga sai abin ya zo ya ƙure mana kana nan yanzu za ka zo fom ɗin da da bai fi dubu biyu ake sayar da shi ba yanzu in ba ka yi da gaske ba sai ka ba da dubu ɗari a wani wurin kafin a baka fom ɗin da ka shiga wannan ƙungiyar da haka kafin a fargafa ku maza ku shiga wannan sirri ne nake gaya muku ni da ku ka shiga duk abin da ka samu dama ka shiga babu komai duka duka sati me za ka bayar ɗan duci ɗin kwana nawa ne wannan shine abin da yake faruwa ku je ku bincika majalisa ta zauna an yi fasin bill a kai Nigerian Forest Association ku je ku browsing ku je ku bincika ku gani yanzu sun zama kadara sun zama kaya mai kyau kuma yanzu duk kudin da gwamnatin tarayya za ta sake can zai ta horon su don sun fi ku yawan mutane kuma ba wata gwamnatin da ta hana ku ba hana ku ba ko kuka hana kanku da rashin wayewarku da rashin damuwarku ni dai damuwata in fa kuna so mai rayuwa mai daɗi a ƙasar nan bayan mun riƙe Allah to ya kamata mu fahimci ƙasar ku yi haƙuri ku ta shiga kar mutum ya dankwafe kansa yana birni ya zama ba gidaje ya killace ka fita ka buɗe ƙwaƙwalwarka da tunani nemo nan nemo nan cike can je ka nan buga nan kai saboda gobe gobe yanzu ba muna ganin irin bambancin da ake nuna mana yanzu hatta bankuna da kyau ku duba bankuna ku gani akwai bankunan da yan kun je wallahi sai ka irga ma'aikata guda takwas duk arna ne ba musulmi a ciki hatta a cikin harkar bankin sai sun nuna mana kabilanci kuma anan Kano suke kuma gobe ka je ka duba gani in ka duba wancan sai gani in ka duba wancan sai gani in ka duba sai ka ci sa ka samu naka ɗaya biyu uku namun 'yan tsirari ne a ciki kuma mu ne duk muke tara musu kudin a Kano duk 'yan kasuwan nan sun tara makudan kudin su suke kaiwa har a banki sai an nuna mana bambanci a ɗaukan ma'aikaci a banki in ka ga namu a ciki to bankunan da suke namu ne muke da alaka da su amma wanda ba namun ba ma me yasa suka zo suka bude a jihohinmu mu ai dan mu muke patronizing bankunan muke cika musu da kuɗi amma ba mu da alfarman da za a yi a mana ta ido ta kunya a ɗauki yaran mu ma aiki bankin ba namu ba kuma ma'aikatan ma daga can za su turo nasu ko kuma su nemi nasu a nan garin su saka in na ga dama sai in kai har asubahi ina muku lissafin kisan mummuke da ake mana a ƙasar nan amma yaran mu ba su waye ba kuma haka harkar jami'an tsaron ma haka zai ta faruwa matukar ba mu samu shugabannin mu masu tsoron Allah masu kishin al'ummar mu ba Allah idan rabe mu da gafiyoyi da beraye masu kishin aljihun su kullum to mun ci gaba da rayuwa cikin kaskanci da wulakanci ku yi hakuri wallahi ko ba kwa so sai mun gaya muku gaskiya wallahi ba yanda za a yi ku zo kuna bautan mana da matasa akan biya muku bukatunku na karan kanku ku ci ku samu kujerun ku ki ku taimaki yaran nan kun bar yaran mu suna zaune a kar duk wani abu mai tsoka a ƙasa ba kwa kawowa ba za ku kawo ba sai dai mu ji labarin wasu sun yi yanzu da yawa za ga wasu ma'aikatu wallahi yaran mu basu ma san da su ba sai an zube list ɗin ka gani gaba ɗaya ba mu ba ne in an zo ɗaukan kaza ka duba list ɗin ka gani hatta fa abin da za a ɗauka arewa ne na arewa ne akwai abubuwan da wallahi tallahi ba ma dai faɗa ne kawai in za ka ga list ɗin wallahi ba za ka yi bacci ba abun fa na arewa ne amma duk za ka irga sai ka daɗe ka ga musulmi ƙwaya ɗaya an ɗauko wannan an saka an ɗauko wannan an saka an ɗauko in an yi magana sai a ce ai shi ma ɗan arewa ne ba dai ɗan arewa aka ce ba to duk ba ku bane kai kuma a kudu ko hauka kake ka je ka ga abin da aka ba su ka isa ka rabu hanyar su ma ka isa ka rabu gurin su to wannan me zai haifar mana wani irin wato backward wani irin ci baya bayan shekaru goma ashirin masu zuwa za a zo ana damawa babu mu duk lokacin da kuka bari ana koran mana yara ma'aikatan ma'aikata a cikin ma'aikatu ana sa su ritaya dole ko ana musu kisan mummuke ko ana musu transfer ta mugunta kuna ji kuna gani ba kwa iya magana a kai to za a wayi gari hatta nan din da muke da dama a kai sai an kori yaran namu za mu zo mu wayi gari kasar sai dai mu zama almajirai ko 'yan kallo Allah ya ba mu mafita Allah sa samarin sun fahimta kuma Allah sa sun gane barin dakata a nan saboda kurewar lokaci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kare mu daga fitintinu Allah kwantar mana da hankali Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoronka masu tausayi masu jin kai Allah ka wayar da hankalin samarin mu matasa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh